أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ينقوى يومنا لهدي تقص قوة أكو هجرة تمنزى الله صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da tara wanda ya daidai da 26 ne ko ga watan 11 miladiyya haihuwar annabi Isa dan Maryam alaihi masalam shekara ta 2017 a satin da ya gabata mun tsaya aya ta 153 a cikin suratul nisa shafi na 102 a yau insha Allah za mu tashi wannan aya ta 53 za mu karanto ta mu ci gaba da bayanai muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne mu cikin wannan karatu da zamu kuma Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam cikin ayyukanmu gaba ɗaya sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya kashe mu akan haka Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus da kasance ita ce makomanmu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama' أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات ۖ من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا الله سبحانه وتعالى يتي يسألك أهل الكتاب أهل الكتاب سنة تنبيرك مكتي ونن فعلي مضارئيني ينا يوحسر رقاس تنبيشي ko ba haka ba sai zama to hikaya ce ake ba da labarin sun tambaya ga amsar da za a ba su kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu labari ya ce wa yasna'ul fulka kaga annabi nuh yasna'u yana kera jirganya alhali ko ya riga yayi mu labari ake babu ko ba haka ba sai ya zama to kenan har abin ya riga ya abku in ji waɗansu malamai waɗansu malamai suka ce a'a yana yiwa yanzu yanzu ne suka zo suka ce suna son kaza ko ba haka ba kai tsaye domin alfi'lul mudari an gane yufidu al wato wato al hadir abinda yake nan ga abkuwa yanzu yanzu ko ba haka ba wadan suka ce a'a tana yiwa sun tambaya kuma suka ci gaba da tambaya domin shi fi'ili mudari'i yufidu tajaddud wa takrar yana da abin yana ci gaba da maimaituwa kenan tana yiwa sun tambaya kuma suka ci gaba da tambaya alahu sun matsa wajen tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam waɗansu malamai suka ce a'a wato fi'ili mudari'i yufidu al-istiqbal wani lokacin yana nufin abin bai zo ba zai zo to kenan koda sun tambaye ka zuwa gaba ko ba haka ba to ga abin da zaka ce musu an fahimci wannan yas'aluka ahlul kitab ahlul kitab suna tambayarka ko ba haka ba an tunazzila alaihim kitaban minas sama ko kuma an tunzila alaihim kitaban minas sama kamar yadda muka faɗa sati wanda ya gabata ibnu kasir da imam abu amr ibn al'ala sun karanta an tunzila alaihim kitaban minas sama ko ba haka ba sai ya zama to fi'li ne na anzala yunzilu inzalan an tunazzila sai zamanto daga nazzala yunazzilu wato tanzilan ma'anarsa dai ka saukar musu kitaban littafi minas sama'i daga sama ko ba haka ba to wannan littafin da suka nema a saukar musu sati da ya gabata mun yi bayanin cewa ba su kaɗai suka roƙe wannan ba ko ba haka ba wato mushrikan larabawa su ma sun tambayi wannan walan nu'mina duka hatta tunzila alaina kitaban naqra'u an gane walan nu'mina liruqiyyika hatta tunzila alaina kitaban naqra'u to sai malamai suka ce to a nan shin da suka nemi a sabkar musu da littafi su mushrikai wato bukatar su kala biyu ce ko a sabkar musu da littafi wanda kowa zai yi aiki da shi wanda ba wannan alqur'ani ba ko ba haka ba dan Allah ya ce a cikin suratu yunus wa idza tutla alaihim ayatuna bayyinatin qala alladhina la yarjuna liqa'ana ati bi qur'anin ghairi hadha aw baddilhu kaga a zo musu da alqur'ani wanda za a yi aiki da shi kowa da kowa ko kuma wato littafin da suke nema a saukar musu kowa yana bukatar sai an saukar masa da nashi littafi ko ba haka ba saboda suna ganin cewa wanda aka saukar ma littafin bai cancanta ba kenan kowa ya kamata a bashi nashi littafin tunda Allah yana da ikon haka ko ko a canza a ba mutanen da su suke ganin suna da daraja wa qalu laula nuzila hadha alquran ala rajulin min alqaryatayn azim sannan Allah ce bal yuridu kullu mri'in minhum an yu'ta suhufan munashshara sannan qalu lan nu'mina hatta nu'ta mithla ma utiya rusulullah kamar yadda yazo a cikin suratul an'am kenan kowanne daga cikin sura so a sabkan masa littafi sai wadansu malamai suka ce to an tunazzila alaihim kitaban minas sama shin waccan bukata ce irin a sabkar da littafi wanda kowa zai yi aiki da shi ko ko dai kowa yana bukata a saukar musu littafi almuhimmu dai sun nemi a saukar musu littafi to kuma dama tashabahat qulubuhum ko ba haka ba wa qala alladhina la ya'lamuna laula yukallimuna Allah aw ta'tina aya Allah ce tashabahat qulubuhum zukata su sun yi kamanceceniya da juna ta hanyar kafirci shi yasa aikin nasu shi ma yayi kamanceceniya an fahimci wannan da kyau ko to sannan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce faqad sa'alu Musa akbara min zalik haqiqa sun tambayi annabi Musa akbara min zalik fiye da haka mafi girma daga haka ko ba haka ba kina abin da ya gabata na tambaya mi suka tambayi annabi Musa fa qalu suka ce arina Allah jahratan ka nuna mana Allah ga fili ko ba haka ba Allah subhanahu wata'ala suke son su gari don bu su yadda ba an fahimci wannan fa akhadathum as-sa'iqatu bi zulmihim sai kuma tsawa ta kama su saboda zaluncin da suka yi muka ce an yi saɓani shin wani lokaci ne suka tambaya waɗansu malamai suka ce su ne mutum saba'in waɗanda annabi Musa ya fita tare da su Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa waktara Musa qaumahu saba'ina rajulan limiqatina annabi Musa ya zaɓi mutum saba'in falamma akhadathum ar-rajfatu lokacin da tsawa ta kama su kenan lokacin da suka nemi arin Allah jaharta sannan da akhadathum ar-rajfa ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a wato ba wai wannan hadisa ce daban ta yi sun je gaban Allah sun yi ta'annuti tsawa ta kama su sai suka ce a'a bayan an ba su littafi da aka zo da shi suka ce ba za su yarda ba sai Allah ya musu bayani ya fito baro baro ga fili ya ce musu ni na ba annabi Musa littafi sannan su imani sannan tsawa ta kama su ko ba haka ba to wannan dai sabani ne na malamai amma mu dauki cewa waɗannan mutanen saba'in ne saboda ar-rajfa da as-sa'iqa ko da azabar ta bambanta dan wani na cewa ta bambanta a'a الرجفة جرجزاني ko ba haka ba yau ma tarjufu al-ardu wal jibal an gane as-sa'iqa ita ce tsawa to tsawa ce aka yi musu sai kasar ta girgiza sai suka suma suka mutu dan mu fahimci wannan da kyau dan shi yasa suka ce azabar ta bambanta shi yasa suke ganin bayan annabi Musa alaihi salam ya dawo ne ko ba haka ba waɗannan abubuwan da suka tambaya sun tambayi suna son su ga Allah ko ba haka ba sun tambayi a saukar musu da littafi ko ba haka ba to duk waɗannan abubuwa da suka roƙa tambaya ce ta ta'annuti tambaya ce ta girman kai kuma ko da an ka musu wannan ba za su yi imani ba ko ba haka ba Allah ya tabbatar da wannan yace walau nazzalna alayka kitaban fi qirtasin falamasuhu bi aydihim laqala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin da mun saukan maka da littafi fi qirtasin a cikin takarda ko ba haka ba kamar yadda suka nema falamasuhu bi aydihim suka taba shi suka shafe shi da hannayensu la qala alladhina kafaru in hadha illa sihrun mubin kuma da suka nemi ganin Allah ko da an nuna Allah ya bayyana gare su subhanahu wata'ala ba imanin za su yi ba ko da mala'ikun da suka nema a saukar musu an nuna musu ba imanin za su yi ba ko ba haka ba walau annana nazzalna ilaihimul mala'ikata wa kallamahumul mauta wa hasharna alaihim kulli shay'in qubulan ma kanu liyu'minu illa an yasha Allah da haka Allah ba kai ne zaka nuna mai yadda zaka bi ba in dai ka yarda shine ubangijinka to da'a zaka yi an ce Allah ya ce ba wai tsaya zaka yi baka kawo tawili ko ka nuna kai ka fi karfin ka bi abinda ubangiji ya ce mun fahimci wannan da kyau ko Allah subhanahu wata'ala ce to sun mattakhadhu al-ijra sai suka riki dan maraki mi suka rike shi sun rike shi abin bauta malamai suka ce sai Allah ya shafe ilahan duk cikin alqur'ani ba a kawo shi ba ko ba haka ba saboda mi saboda bai cancanci ma a kira shi ba don mi don halitta ne Allah subhanahu wata'ala a cikin bakara ce wa idh wa'adna Musa 40 laylatan ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون أي ثم اتخذتم العجل إلها من بعده كما هكذا وأنتم ظالمون كما هكذا فدابا سنة الله سبحانه وتعالى يتيتوا أتكن واتو سورة الأعراف واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له هوار كاغا عجلا إلها جسدا له هوار سرق إيشي كما هكذا أبين بوتا أما الله بيكاو إلها بقى Allah ce kuma a cikin suratul a'raf innal ladina ittakhadhu al-ijla ka gani sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya kina innal ladina ittakhadhu al-ijla ilahan wadanda suka riki dan maraki abin bauta kaga sai ya shafe wannan bai kawo shi ba ko ba haka ba wa laqad ja'akum musa bil bayyinat thumma ittakhadhtum al-ijla min ba'dihi wa antum zalimun ay thumma ittakhadhtum al-ijla ilahan min ba'dihi wa antum zalimun haka a cikin suratul taha Allah subhanahu wata'ala ya kawo shi yace fa akhraja lahum idlan jasadan lahu khuwar ay idlan ilahan jasadan lahu khuwar duk Allah ya shafe shi don bai cancanci a ce madan maraki ya zan abin bauta ba sai dai malamai cikin tafsiri in an zo sai su kaddara shi ko ba haka ba min ba'di ma ja'atuhumul bayyinat bayan hujjoji bayyanannu sun zo musu ayoyin da aka ba fir'auna hujjoji ne bayyananni ko ba haka ba cewa Allah subhanahu wata'ala shi kadai yake baya da abokin tarayya domin ba su da ikon su hana kansu daga fir'auna Allah ya tseratar da su ko ba haka ba bayan wannan ma kafin ma wannan da tseratar da su sun nemi su bauta ma dan mariki annabi Musa yana tare da su ina fata an fahimce ni da Allah ce wajawazna bi bani isra'ila al-bahr fa atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamin lahum قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين kaga tun daga wannan lokaci tun annabi Musa na nan ko ba haka ba sun yi kokarin su riki wani abin bauta Allah subhanahu wataala bai yarda ba annabi Musa da yake yana da karfi ya tunkare su wannan kissar a cikin suratul baqa wato a'raf da kuma suratu taha Allah yayi bayanin yadda sun karki dan maraki abin bauta ko ba haka ba to Allah subhanahu wataala ya nuna bayan tafi annabi Musa dama annabi Musa kafin ya tafi ya san banna tana iya afkuwa sai yayi maharuna wato wasiya ko ba haka ba wa wa'adna Musa 30 laylatan wa atmamnaha bi 10 fatamma miqatu rabbih 40 layla wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qawmi وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين kagani yace ka zama tun halifa ta bayana ka kyautata al'amari kakka bi hanyar mamunta dan ya san dama daga washe da yake jira to dan haka sai suka riki abin bauta waye yi musu shi shine samiri Musa samiri ko ba haka rikice Musa samiri ko ba haka ba da yazo yayi musu fa qalu hadha ilahukum wa ilahu Musa falati suka ce wannan shine ubangiji ku da wanda annabi Musa annabi Musa ya manta ko ba haka ba haruna ya so ya yi cece na kuce da su cece kuce da su ya yi jayayya da su shi kenan sai suka abanga suka ce lan nabraha alaihi akifina hatta yarja ilaina musa ko ba haka ba ba za mu bari ba sai annabi musa ya dawo don sun fi tsoro annabi musa da shi musa a haruna saboda yana da lafiya da taushin hankali da haka suna da taushin dabi'a su ko dama mutane sai mai tsanani yake iya tafiya da su ina fata an fahimce ni da aka zo annabi musa ya dawo iske mutane sun yi banna Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilayhi ya kama wato kan annabi Musa annabi Harun yake son cewa afwan sannan kuma a cikin suratu Taha Allah ya nuna har ya kama gemanyansa don ya ce wato yabna umma la ta'khudh bi lihiyati wala bi ra'si ko ba haka ba rikici dai ya tashi saboda kissa ta zo mufassala ne babu lokaci mai yawa a ƙarshe annabi Musa ya tambaye fa ma khatbuka ya samiri kai shugaba me dalilin da yasa kai haka qala basurtu bima lam yasuru bi yace ni naga abin da basu gani ba ko ba haka ba aka ce wato wato ya ga Jibril lokacin da yake tafiya yana akan doki to dokin nan da ya tafi duk inda dokin sai ya taka yana barin alama ta rayuwa sai ɗebo wannan ƙasa ta takin wato wato kofatan dokin Jibril sai ya watsa a cikin wannan wato dan maraki sai ya samu wani nau'i na rayuwa yana yin kuka kamar dabba ingantatta ina fata abinci don ya ce fa qabattu qabdatan min athari rasul fa nabattuha wa kadhalika sawwalat bi nafsi dan haka shirka ba yau aka fara gumki ba a saba ma Allah shi yasa gashi nan gumaka duk sun cika duniya manya manya akwai istaci de la liberté akwai istaci wanda an kai monimam na african kasar Senegal miliyar biyu da miliyon wato 500 Abdullahi wa da ya zuba saboda ayi gumki ga sunan dai wai duk abin da za a yi a ce sai an yi gumki na nuna kaza kaga daga nan shirka za ta zo ta shiga Allah ya muna kariya Allah ce fa afauna an zalik sai muka yafe daga wannan ya aka yafe musu ba wai an yafe ba aka ce an yafe a'a sai da aka umurce su da su kashe kawunan su ko ba haka ba tunda Allah ya ce summa afauna ankum min ba'di zalika la'allakum tashkurun a an yafe musu ta wace hanya wa id qala musa liqaumihi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al'ijl fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum sai da suka kashe kawunan su sannan aka karfi tuban su zalikum khairul lakum inda bari'ikum fataba alaikum innahu huwa tawwabur rahim ina fata an fahimce ni kuma da aka ce fa afauna thumma afauna ankum muka yafe muku to wannan yafewa tana nufin duk wanda yayi ko ba haka ba an yafe masa ko ba haka nan bane tunda an ce innal ladina takhadhu al-ijla sayanaluhum ghadabun min rabbihim wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadhalika najzi al-muftarin wal ladina amilu sayyi'ati thumma tabu min ba'daha wa amanu inna rabbaka min ba'daha laghafurur rahim kaga an nuna cewa in sun tuba za a karbi tuban su ko ba haka ba to dole sai mun cire mutum guda cikin su don shi samiri ba a karbi tuban sa ba qala fama khatbuka ma ya samiri qala basurtu bima lam yabsuru bihi فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لم تخلفه في بيتك وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه آكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا kaga shi ba a karɓa ba ce bayan an kai kawai yaje akwai alƙawari wanda ba za a saba mishi ba mun fahimci wannan da kyau saboda kakka ji an ce sun ma'afauna an kuma ce dukkan su an karbi tuban su a'a aya suratu taha ta nuna shi shugaba ba a karbi tuban shi ba fa afauna an zalik sannan muka yafe daga wannan wa ataina musa sultanan mubina haqiqa mun ba annabi musa ko ba haka ba sultanan hujja waɗansu malamai suka ce sultanan shine wato tasallutan mun ba shi iko akan su ta hanyar ya nuna musu su je su yi kaza tun da kashe kai abu ne wato mai wahala ko ba haka nan bane duk abin da dan adam fi bukata a rayuwarsa shine menene ransa to aka ce su je su kashe kai suka je suka yi to kaga tasallutan kenan inji wannan su malamai wannan su malamai suka ce a'a shi sultanan duk inda ka ji shi fil qur'an hujja mun ba Musa hujja mubinan bayyananna duk wanda ya kalli me yake da suna mu'jizojin da aka bashi ya san cewa wannan annabin Allah ne shi yasa waɗanda suka fara imani da shi sune masu sihiri dan sun gane su aka turo su zo su yi su yi jayayya da annabi Musa kuma su suka san sihiri ko ba haka ba amma fa ulqiya saharatu sujadan kai tsaye su da suka san gaskiya ne kamar su suka fara imani sai Allah ce wa rafa'na fawqahum at-tur ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا Allah subhanahu wa ta'ala ce wa rafa'na mun ɗaukako, ko ba haka ba, mun ɗauko dutse, fauƙahum a saman su a tsura shi ne falalin dutse, malaman zaure sun ce fad dutse, ko kuma ce babban dutse, ko ba haka ba, mun ɗaukako shi a kansu, bi saƙihim saboda alƙawalin da muka riƙa tsakanin mu da su, ko ba haka ba, an ɗauko wannan dutse duk ko cikin suratul baqara Allah ya nuna cewa wato an wato mun ɗauka ko dutse akan su wa id akhadna mithaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur khudhu ma ataynakum biquwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun ko ba haka ba amma a cikin suratul a'raf sai Allah kire shi al-jabal shine dutse kuma Allah ya nuna siffar da lokacin da aka ɗauka ko shi ta kamar yaya yake sai da ya zamanto kamar inuwa akan su ya ce wa izna taqalal jabal fawqahu lokacin da muka zumbuci ke dutse muka fiddo dutse daga asalinsa ko ba haka ba shine zumbucewa a cirki abu har daga sanyunsa fawqahum saman su Allah ce ka annahu zulla ya zama to kamar inuwa sun tabbatar da to lamari ya baci ko ba haka ba Allah ce khudhu ma atainakum bi quwwa ku riki abinda muka umurce ku yanzu da karfi ba dan Allah ba ko ba haka nan bane dan dole واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ku wa'astu ko ku tuna da abin da ke cikin shi don saboda ku samu takawa ko ba haka ba to kaga wannan wa rafa'na fawqahum tura bi mithaqihim shine khudu ma atainakum bi quwwa shine mithaqin dinsu amma banza an gane malam Bahaushe yace dan horo ba da bane saboda in ya ga wahala zai dena in kuma wahala ta kubce ta wuce kuma sai ya dawo ko ba haka nan bane mutane yanzu ana cewa kaza ana cewa kaza in an samu tsanani da kuma abin nan wahala ta wuce sai su manta da Allah subhanahu wa ta'ala wannan mummuna tabi'a ce Allah subhanahu wa ta'ala ce wa qulna lahum muka ce da su udkhulul baba sujadan ku shiga kofa kofa ta gari ko ba haka ba Allah bai faɗi wannan sunan wannan gari ba suna cewa garin are hare kamar da yake a cikin littattafan su su ahlul kitab amma Allah ya kire ta alqarya wa id qulna dkhulu hadhihi alqarya lokacin da muka ci musu ko shiga wannan alqarya kinan kofar ta wato ana shiga ta kofa saboda birni da abinda ake cewa birni garin da aka kewaye shi da katanga akwai kofofin da tasu hanyar su ake shiga ko ba haka ba har annabi yaqub ya ga ma ƴaƴansa wa qala ya baniya la tadkhulu min babin wahidin wadkhulu min abwabin mutafarriqa ku shiga ta kofofi daban-daban wannan yana cewa dan a kare gare to Allah subhanahu wataala ce ku shiga an gane ko to daga nan sai ya tsaya amma a cikin suratul a'raf sai ya nuna cewa ba wai shiga kofar ɗai aka ce ba akwai wani abu wanda an ka ƙara a kan shi udkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun ku shiga kuma ku ce hitta amma a cikin suratul a'raf sai Allah ya ce udkhulul baba sujjadan an gane wa qulu hissatun kaga nan in kana mahaddacin alqur'ani sai kai hatta domin a cikin suratul baqara an kaddamar da dukhuli sannan aka zo da bayani udkhulul baba sujadan wa qulu hissatun an gane ko amma kuma can sai an ka ce wa qulu hissatun wa dukhulul baba sujadan naghfir lakum khati'atikum to wanne ne aka fara kaga na kan shiga matsala saboda nan an ce kaza na an ce kaza malama har da alqur'ani suka ce cikin bakara zaka gabatar da dalun sannan ka zo ga qafun udkhulu wa qulu dalun qafun dama kuma haka suke a huruful hijaiyya ko ba haka nan bane sai an faɗi dalun sannan za a faɗi qafun mun fahimci wannan da kyau a cikin suratul araf sai ka juya su sai ka kawo qafun sannan ka zo da dalun ko ba haka ba sai ka ce wa qulu hittatun وادخل الباب سجدا كنا سورة البقرة دقة كما هكذا سورة الأعراف قد دقة قد wannan kaga akwai wahala ko ba haka nan bane to wanne ne Allah ya rage umurta shin an fara ce musu qulu hittatun ko wadkhulul baba sujjadan wanne ne cikin su gabace wani tunda nan cikin bakara an ce wadkhulul baba sujjadan wa qulu hittatun can kuma cikin arab an ce wa qulu hittatun wadkhulul baba sujjada wanne ne aka fara alwawu la tufidu tartib tana yiwa wannan aka fara cewa tana yiwa wannan aka fara faɗa Allah dai shi bar maka sani ko ko sai in malamai sun yi istinbati sun duba su gani udkhulul babu sujadan wa qulu hittatun shin aikin za a farawa ko ba haka ba ko ko fadar za a farawa wanne daga cikin za aka fara aiki dai in mun san faɗa idan tafi sauki ko ba haka ba sannan aiki tana yiwa Allah ya shartanta musu sai sun shiga sannan za su faɗa wa dukhulul babu sujadan wa qulu hittatun zai fi amma kuma babu abin da zai nuna muna wannan sai dai in bincike zuwa gaba Allah ya samu fahimci wannan ko kuma za a barci kamar yadda Allah ya barci ban ba dole bane ka kewaye sani da alkur'ani Allah ɗaya kewaye sani da littafin sa Allah subhanahu wata'ala ce wato qulna lahum dukhulul baba sujadan muka ce ku shiga cikin wato kofa amma Allah ya nuna busu shiga ba ko ba haka ba da aka yi musu wa'azi aka ce su je su yi kiyawa suka yi ko ba haka ba Allah subhanahu wataala sai fassala wannan kissa a cikin wato suratul ma'ida وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنها هنا قائمون ba su shiga ba an ce su shiga sun kiya wa qulu hittatun da aka ce su hitta sun kiya kuma ko ba haka ba Allah ce fa baddala allazina zalamu qawlan ghayra alladhi qila lahum sai suka faɗi wata magana wadda ba ita ba an ce su ce hitta kina amruna hitta Allah ka saryan muna da wato zunubin mu ko ba haka ba sai suka ce hitta kamar da su malamai suka faɗa an gane suka ce alkaba shi yasa wadansu malamai suka ce wato waɗanda suke tawilin sifofin Allah in an ce ar-rahmanu ala al-arshi stawa sai su ce istaula suka ce to wannan lamun ta yi kama da nunun ta waɗancan mutane domin ga abinda Allah ya ce kai ku ka dawo ka ce ba haka Allah yake nufi ba ga abinda Allah subhanahu wataala yake nufi Allah ya gudu Allah subhanahu wataala ce wa qulna lahum muka ce da su la ta'du fi sabti kada ku ketare iyaka wato a ranar asabar menene ake nufi da ketare iyaka ina fata an fahimce ni malamai suka ce wannan gari da aka ce musu afwan udkhulul baba sujjadan ba wai shiga kawai ɗaya ake nufi ba a'a ana nufin su zauna a cikin garin da an ce wa id qila lahum uskunu hadhihi alqarya an gane ku zauna wannan alƙarya kenan bayan sun shiga ana nufin za su zauna a ciki don kakka manta da wannan mun fahimci wannan dan don an ce ka shiga kawai yana yiwa ka shiga ka fito kai tsaye a'a uskunu hadhihi alqarya zama ake nufi a cikin ta mun fahimci wannan da kyau to da aka ce kuma kada su ƙetare iyaka a ranar asabar la ta'du fi sabti muna da qira'o'i guda uku na alqur'ani qira'a ta farko la ta'addu fi sabti sai kai ma ainun fatha imam warsh ya karanta la ta'addu fi sabti ina fata an fahimce ni imam qalun da imam abi ja'far sun karanta la ta'addu fi sabti ainun sukun kuma dalu sukuni to kaga wannan qira'a za ta baka wahala domin a ka'ida harafin illa in yana da sukuni shafin shi za a yi ko ba haka nan bane to kuma harafin illa in yana da sukuni kuma harafi mai sukuni yazo babu matsala misali alhamdulillahi rabbil alamin kaga ya tana da mi sukuni ko nunun tana da mi sukuni babu matsala saboda akwai madda to amma yanzu la ta'du akwai matsala saboda ni saboda ba harful illa bane an gane wannan to kaga sai an samu matsala shi yasa wato imamu qalun yana da ikhtilaf zai yi ma'ainu sukuni ina fata an fahimce ni wato in yayi masa sukuni wani lokaci zai karanta ta khalisa sai yayi wato idghamin ta ko kuma yayi ikhtilafi ya dan faɗi wani sashi na wato ita sukunul ain sannan ya isa zuwa ga dalukin la ta'du ko ko la ta'du fi sabt waga kira'a sai tayi wahala shi yasa imam shatibi yace wato wa idghamu harfin qablahu sahha sakinun asirun wa bil ikhfa'i tabbaqa mafsila yace wato wa idghamu harfin kayi idghamin harfi ka sanya shi cikin dan uwan shi ko ba haka ba qablahu sahha sakinun kuma harafin da ke da sukuni gaban shi yayi zamanto ingantacce ba harfin illa ba yace asirun wallahi akwai wuya amma wa bil ikhfa'i tabbaqa mafsila malamai sun yi ikhfa'in na farko saboda a samu ai wannan kamar inda Allah ce khudil afwa wa'mur bil urfi qira'a ta abu wato wato wato ta hafsu duri khudil afwa mur khudil afwa mur to kaga sai ka ce khudil afwa mur sai ka dan boye wawun sannan ka zuwa ga wannan kaga la ta'addu fi sabti kaga dole sai ka san boye wannan dalil ta farko sannan ka isa zuwa ga sabbi mun fahimci wannan da kyau sannan kuma akwai qira'a wa qulna lahum la ta'du fi sabti ko ba haka ba wato daga ada ya'du udwanani waccan qira'a la ta'du an gane ni da kuma qira'a la ta'addu dukkan su asalin ta ta'un ce sai aka maida ta dalo sai an ka shigar da ita asalin shi la ta'tadu fi sabti an gane ko to da ta'un da dalun mafitar su tana kusa da juna shi yasa ake idghamin su وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون بيتي وقد تعلمون با sai aka yi idgamin ta cikin wannan saboda mun tsotsa su tare da juna sai mun fahimci wannan dake wannan matsalolin bai dace mu bar su ba dan mun san ba mu san lokacin da mu sake damar samun damar da zamu zo akan su ba muka ce da su la ta'du fi sabti kada ku ketare iyaka daga ada ya'du udwana ne shine lokacin da ya ketare iyaka to anan la ta'du fi sabti malaman nahu da malaman sarf suka ce akwai matsala akwai harafin da aka shafe kuma dole ya kamata ka san shi domin in mun ka ce ada ya'du kun ga akwai wawun ko fi'ili mudari'i ne to ina wawul jama'a take la ta'du kina asalin sa la ta'du a samu wawun da wawun to sai ya zamanto wawun waccan sai aka yi mata sukuni ina fata an fahimce ni wawun ta farko saboda damma ta yi mata nauyi ko ba haka ba to da ta yi mata nauyi sai aka shafe wawun ta fi'ili don ta'adu taf'aluna wawun kin nan ta farko ita ce matsayin lamun a cikin wazn sarfi to yanzu kuma ga wawun da wawun sakina sun haɗu sai aka shafe wawun ta fi'ili aka bar wawun ta jama'a domin in nace izhabu kaga izhabun nan wawun kin nan ita ce asalin ta jama'a shi zahaba shi ne asalin fi'ilin to ta'du akwai wawun ta farko akwai kuma ga ta jama'a sai aka shafe waccan sai zaman to wazin cikin sa an shafe lamun sai zaman to taf'u amma da zamu danganta shi zuwa ga mata an gane ni to sai ya zaman to wannan wawun kin za ta yi zamanta tun da li tun da su mata nunun ake sa musu ba wawun ba sai ya zamanto misali in mun ce ta'duna in mata ne taf'ulna إلا أن يعفونا أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح إلا أن يعفونا تصوماتا أفا يعفو to in ya zama to mata ne idan wawun ki tana na asalin ta domin nunin shi ne asabiri da mata amma in maza ne mun ka ce ya'funa to asalin shi yaf'aluna na sai aka shafe wawun ta fi'ili aka kawo wawun ta jami dole sai ka fahimci wannan da kyau in baka fahimce shi ba malaman nahawu yan jami'a da masu sarf da masu takama da sun san lugha wallahi sai sun bi ka sun yi kace kace da kai ina fata an fahimce ni wa qulna lahu la ta'du fi sabt muka ce kaku ketar iyaka ma'ana kakku yi kamun kifi su ne waɗanda kuma basu ji ba shi ma sai da sun ka ketar iyaka ko ba haka nan bane Allah subhanahu wataala ya ce wa laqad alimtum alladhina atadaw minkum fi sabt fa qulna lahum kunu qidatan khasi'in kun san waɗanda suka ketar iyaka daga cikin ku lokacin da suka je suka saba sai muka ce ku zamanto birrai kuna kaskantattu amma suratul a'raf sai ta zo ta yi bayanin su fillah fillah واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يثبتون لا تأتيهم كذلك نبلهم بما كانوا يفسقون كتنبيس الأبار وتا القرية تكسم في قسم كوجي كما هكذا وقسم تيكو إذ يعدون في السبت lokacin da suke ƙetare iyaka ranar asabar sai Allah ya faɗi iz ta'tihim hitanuhum yawma sabtihim shur'an lokacin da kifi yake zo musu samar ruwa shine shur'an ranar asabar tun da Allah ce ka ai dama abinda addada adda wahala ko ba haka ba haram ga ta tana da saukin samu amma sai Allah subhanahu wa ta'ala ce haramun halas tana da wahala sai Allah ce to ita ko za a yi in ka bi halas sannu sannu sai kai albarka in ka bi haram sai ka ci daɗi daga farko ƙarshe ka halaka ga kifi duk kwanan shidda bai zuwa amma ranar asabar hitanuhum shurra'an Allah ce wa yawma la yasbituna ranar da ba asabar ba kenan ranar da ba su yin hutu domin asabtu fil lugha al qat'u ko ar raha waja'alna nawmakum subata hutu ko kuma lokacin yankewa dama wannan shine ma'anar sa a lugha shi yasa suke kiran takalmi asibtu an gane ni shine wato takalmi saboda abu ne wanda an ka yanke Allah subhanahu wata'ala ya ce kazalika nabluhum bima kanu yafsaqun haka ne muka jarrabe su dan saboda sun kasance fasikai da wannan tabbaru sai aka samu jama'a biyu masu ta'addanci masu wa'azi ‘yan baruwana, ko ba haka duniya take ba ko yanzu, mu yanzu na akwai waɗanda suna nan, akwai suna nan, akwai ‘yan baruwana, ko ba haka nan ba ne, Bush kuma ya ce bai yarda da wannan ba, ko kana tare da mu ko ba ka tare da mu, amma ka ce a kai ɗan baruwana ne kuma ke muka ci, shi bai yarda ba, haka ya faɗa lokacin da za a yi yaƙi na ƙasar Iraki, ko ba haka nan ba ne, zan ka ce ba ka yarda ba bai ko taso ba, shi azzalumi dole sai ya saka kazarunci, sai Allah ce wa in qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman illahu muhlikuhum aw mu'adhibuhum adaban shadida wasu jama'a sai suka ce dan me kuka yi ma mutane wato wasu mutane wa'azi waɗanda Allah zai halakar da su ko yi musu azaba azaba mai tsanani qalu ma'ziratan ila rabbikum ko ma'ziratun ila rabbikum wal'allahum yattaqun suka ce dan mu yanke wato uzuri ko ba haka ba zuwa ga ubangiji dan saboda kada a ce ba ai wa'azi ba ƙara ai bayani li yahlika man halaka an bayyinatin wa yahya man hayya an bayyina ko ba haka nan bane Allah subhanahu wa ta'ala yace falamma nasu ma zukiru bihi lokacin da suka bar abin da aka yi musu wa'azi ko ba haka ba suna ganin malamai sun hana musu shakatawa da jin daɗi da cin haram malamai ne ke kawo musu fitina Allah subhanahu wata'ala ce falan ma da su ma zikri bihi an jainal ladina yanhauna an su sai muka tseratar da waɗanda suka hani da mummunan abu dama in wahala ta zo ma so a fi in Allah da tsirta so wa akhadna alladhina zalamu muka kama waɗanda suka yi zalunci bi azabin ba'isin ko bisin mai tsanani bima kanu yafsukun saboda zalunci da sun kasance ta da ce falamma atau ammaluhu anhu lokacin da suka zo daga abin da suka yi girman kai da abin da aka hare su da shi qulna lahum kunu qiratan khasi'in muka ce ku zamanto birri kuna kaskantatu shi yasa darwin dai daga cikin yahudawa ya kawo wata theory an gane ni sai ya ce asalin dan adam daga biri in muka je nan cikin makarantun nan mu ana koya ma yara wannan ko ba haka nan bane lise ana karantar da shi ko high school ga wanda bai san lise ba me yasa yayi haka saboda ya san a cikin littattafan su an nuna Allah ya mai da iyayen shi da kakakin nan shi ko ba haka ba birrai to ita ko musiba in ta game kowa da kowa tana da sauki da haka kare ce kowa asalin daga bibi sai a huta na fatan kun fahimce ni da kyau sharrin sun me yasa ya kawo wannan fikra da yawa su turawan ba da suka dauke ta san sharrin yahudawa ba saboda ya ji an ce kakakin nan sa Allah ya mayar da su birrai to sai ce asali da daga biri ne shikenan sai wannan magana ta bace ba za ta bace ba kulna lahum kunu qiradatan khasirin to sai malamai suka yi sabani nan an ce waɗanda suka yi wa'azi an tsiratar da su waɗanda suka yi zalunci an hallakar da su waɗanda ‘yan ba ruwana to su kuma hukuncin su sai malamai suka tattauna suka yi sabani me ya mako masu tunda waɗancan an ce an jainan ladina na hauna an su a khaznan ladina zalamu bi azabin ba'isin bima kanu yafsukun ko ba haka ba to su ko waɗanda su ba azzalumman bane kuma ba su yi wa'azi ba da yawa daga cikin malamai suka iske suna rinjayar da cewa har su an halakar da su ina fatan kun fahimce ni ko ba haka ba imamu sa'adi ya karkata zuwa ga cewa an halakar da su ina fata an fahimce ni amma da malamai suka bincike sai suka gano su waɗannan bai cancanta a halakar da su ba wanda ibnu abbas yana ɗalibi da ake cewa imamu suddi ya ce ma ibnu abbas shi a fahimtar sa ba a halakar da su ba ko ba haka ba sai ibnu abbas ya ce me dalilin ka ya ce saboda shi al'amru bil ma'rufi wan nahyu anil munkari fardu kifaya idza qama bihi idza qama bihi al-ba'd saqata anil baqina bai ba ko da yin wa'azi ba ko ba haka ba wal takum minkum ummatun ko ba haka nan bane ba kowa zai wa'azi in wadansu sun yi sai isar ma wasu ko ba haka ba to kenan ko Allah ba zai halakar da su ba an ce ibnu abbas ya yarda da wannan ra'ayi na imamu sufi wa qulna lahum la ta'du fi sabt muka ce da su kada ku ketare iyaka ranar asabar ku kamun kifi Allah ya hana haka wa akhadna minhum mithaqan ghaliza Allah ce mun rike alkawali tsakaninmu da su alkawali wanda yake mai girma dan asalin al-ghaliz shine abu mai kaushi duk abinda alkawalin da yake da ƙarfi sai Allah kire shi ghaliban ko ba haka ba haka ya faɗa a cikin alkawalin ku da matan ku da kuka aura wa in aradtum istibdala zawjin makana zawjin wa ataytum ihdahunna qintaran فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا haka Allah faɗa annaba ya rike alƙawari mai tsanani tsakanin su da su ulul azmi na rusul wa id akhadna min annabiyina mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa ibrahim wa wa musa wa isa wa akhadna minhum mithaqan ghaliza alƙawari ne yake mai girma ka kuma da an ce mithaqan ghaliza sai kai ta kanka ka san abin da akwai tsakaninka da ubangiji sai Allah ya ce to fa bima laqadihim mithaqahum فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا wannan ba'un ana kiranta alba'u sababiyya ba'un wadda take nuna dalilin da yasa abu ya afku shine as-sababiyya mu ma da wasu muke cewa sababi ko illa ko ba haka ba to fa bima naqdihim mithaqahum saboda warwarewal alƙawarin su da suke yi mun fahimci wannan wannan ma suka ce za'ida ce litta'kidi amma malaman tafsiri suka ce ba a cewa za'ida sai a ce sila wato an ƙara ta ko an zo da ita don ƙarfafa ma'ana don bai dace mu ce cikin alƙur'ani akwai abin da azza'id ba mun fahimci wannan to fabi ma asalin shi fabi naqdihim sai aka kawo ma litta'kidi ko ba haka ba Allah subhanahu wataala ce fabi ma rahmatin min Allah linta lahum kenan fabi rahmatin min Allah mun fahimci wannan da kyau to kuma ita ba'un da an da min in mimun ta shiga cikin su in dai sababiyya ce ba za ta hana musu yin aiki ba don kaga ta yi ma wannan suna jarra naqdi ba a ce naqda ko naqdu sai aka ce fa bima naqdihim misaqahum to dan haka mimun in ta shiga ba za ta hana musu yin aiki ba qala amma qalilin la yusbihunna nadimina kaga bai ce wato saboda an ita ma sai ta zama tolit ta'kidi ko ba haka ba Allah ce mimma khati'atihim ughriqu ai min khati'atihim saboda zunubin su to sai a ƙara ma saboda ta ƙara nuna ta'kidi ko ko ta zama to sila an zo da ita don sadar da wato karfin ma'ana mun fahimci wannan misaqahum alqawlin su shi naqab warwarewa ko ba haka ba to shi na ta'addi zuwa ga maf'uli misaqahum sai ya zamanto an yi masa nasba saboda mi saboda wato maf'ulul masdar domin su ne suke saba alƙawalin ina fata kun fahimce ni to shi ko masdar in ya zamanto na fi'ili ne wanda ke muta'addi sai shi na zuwa zuwa ta'addi zuwa ga maf'ulun bihi domin mi domin shi naqada yana nufin akwai wanda ya warware wala takunu kallati naqadat ghazlaha ko ba haka nan bane wanda ta warware to kaga naqdihim nan him shine fa'ilin sa misaqa sai da mutum shine maf'ulu bi an gane ko warware alƙawarin su ko kuma mu ce warware alƙawurran su da suke yi mun fahimci wannan domin mi domin misaq mufrad ne jam'in shi mawafiq ko ba haka ba to amma da aka yi idafarsa zuwa ga ma'rifa ya koma jam'i domin ba alkawari guda bane suka warware tsakaninsu da ubangiji ina fatan kuna fahimta ta wato ma'ana akwai alkawurra daban-daban domin mi domin ba alkawari guda bane tsakaninsu da ubangiji yau su yi yau su saba yau su yi yau su saba shi yasa Allah subhanahu wataala ce fa bima naqdihim mithaqahum wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha ga ni'ima guda ce Allah ma'rifa ne da an kai idafa ya koma jam'i an fahimci wannan da kyau to misaq daya hum ma'rifa ne misaqahum alqawrun su tsakaninsu da ubangiji alqawrun su tsakaninsu da ubangiji in ka dauki alqur'ani baka san ko nawa zaka gani ba ko ba haka ba zaka gani wa iz akhadna misaqakum wa rafa'na fawqakum at-tur kaga alqawrin tsakaninsu ko khudhu ma atainakum bi quwwa wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun akwai alqawri tsakaninsu da Allah na aiki da lissafi da bayyana shi wa iz akhadha Allahu ميثاق الذين أوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون كما هكذا أقوى القول أكاليس ذات فأتكسكيا ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون أقوى القول كالسزبد جني وإذ أخذنا ميثاقكم لا تسفكون دماءكم ولا تخرجون أنفسكم من دياركم ثم أقررتم وأنتم تشهدون سنوكم أقوي القولي ولقد أخذ الله ميثاق بني إسرائيل وبعثنا منهم اثني عشر نقيبا كما هكذا وقال الله إني معكم لئن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل وأرسلنا إليهم رسلا كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبوا وفريقا يقتلون وأنا كأني دقيتكم على قول sai Allah ce wa kufrihim bi ayatillah da kafirce ma ayoyin Allah a faɗa su ce ba su yarda ba sami'na wa asaina kaga sun kafirce su da kansu suna kafirce ma ayoyin Allah sai Allah subhanahu wataala ce wa qatlihimul anbiya bi ghairi haqqin ko ba haka ba suna kashe al anbiya an gane ko al anbiya a jam'ul qilla ne yana nuhin daya biyu uku bai da yawa abinda bai wuce goma ba ko ba haka ba to amma wani wuri sai Allah ya ce wa yaqtuluna annabiyina to annabiyina nan jam'ul kasra ne da yawa za su shiga ciki suna karkashe annabawa kenan nan ko da ka ɗauki wannan ƙilla ne an ka samu mai yawa sai ka haɗa su kenan da mai yawa da kaɗan an haɗa sun koma masu yawa dan ka wani zai ce maka a'a to ya an kai an ka ce na anbiya'a na aka zo aka ce annabiyina mun bayyace wannan bi ghairi haqqin ba tare da haƙƙi ba wani wuri an ka ce bi ghairi al da alif walla mun yi bayanin wannan cikin karatun da ya gabata wato bai gairi haqqin nan na kira ne ba tare da kowane irin haƙƙi ba da wanda an ka sani da wanda ba a sani ba bai gairi haqqi ba tare da wani haƙƙi wanda aka sani ba a cikin shari'a su sun aikata ne kawai gaban kansu malamai suka ce wato al'anbiya nan aka ce sun kashe annabawa ko annabiyyi na kin ko sunan kashe annabawa sai aka ce to nan wato utliqal kullu wa urida bihi al-juz'u an ce sun kashe annabawa ana nufin sashen annabawa domin akwai annabawan da ba su kashe ba miye dalili ka san dan qur'ani ne sai ce a mu ba mu yarda waɗannan ilimin muka na ko ku ci kaza ku ci kaza wani balaga qur'ani mu muka yarda shi aya karara ko ba haka ba so ce ma akwai ayoyi laqad akhadna mithaqa bani isra'il wa ba'athna ilaihim rusula kullama ja'ahum rasulun bima la tahwa anfusuhum fariqan kazzabu wa fariqan yaqtuluna kaga sashe na annabawa sun karyatar da su sashe na annabawa sun karkashe su ka yarda da ayar qur'ani ko baka yarda ba ko ba haka ba afa kullama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum fa fariqan kadzabtum wa fariqan taqtulun sashe sun karyatar da su sashi kuma sun kashe su dan qur'ani yuna in ka da ayar qur'ani to in kuma ka da alqur'ani ba wa qatlihimul anbiya ba duka annaba ake nufi ba Allah ce wa qaulihim qulubuna gulf sun ce zukatan mu a rufe suke ittidif ba su ji ba su gani ko ba haka ba jam'i ne na al-aghlafu shine abinda ghilab abinda aka rufe an fahimta to sai a zo da jam'i a ce gulfun aghlafu ko ba haka ba ghalfa'u gulfun ahmaru hamra'u humrun abyadu bayda'a bidun jam'in shi ko ba haka ba shine abinda an rufe don ga qulubun ne sai Allah ce a'a bal taba Allahu alaiha bi kufrihim Allah ya rufe malaman zuwa sun kace ya yumke ko ba haka ba ya toshe alaiha akan zukatan nasu bi kufrihim saboda kafircin su sun ki yin imani sai Allah ya rike ayoyi sun zo sun gane gaskiya sun ki karɓa to ni za a yi musu wa ma kana Allahu li yudilla qauman ba'da idh hadamu hatta yubayyana lahum ma yattaqun falamma zaghu أزاغ الله قلوبهم ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون التي وتقطب الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا التي باس إيماني إلا قليلا سيئا كذا ودن سبا لما يسنك القليل يرجع إلى المصدر المفهوم من الفعل da an ka ce fala yu'minuna ba sa yin imani illa qalilan ai illa imanan qalila ba sa yin imani sai imani dan kadan don a nuna ba su da imani don imani bai rabuwa dole sai an samu usulu to sai su yi imani dan kadan wani lokaci su suka dan imani ya zo musu ko wani lokaci ya tafi zuwa ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce a'a illa qalilan yana komawa ne zuwa ga azzaman almuqarin bil fi'li ai fala yu'minuna illa zamanan qalila sai dan wani lokaci kadan shine lokacin da suke tare da masu imani ko ba haka ba ko ko lokacin da suka so shirya ma addini wata makida wa qala qa'ifatun min ahli alkitabi aminu billazi unzila ala alladhina amanu wajha an-nahari kaga sun imani ko wakfuru akhirahu la'allahum yarji'una kaga babu imani ina fata an fahimci kaga ya koma cikin dan lokaci kadan ne suke yin imani mun fahimci wannan in an jima su ce kaza in an jima su ce kaza wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'd qalu atuhaddithunahum bima fataha Allahu alaykum li yuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun ko kuma illa qalilan su imani da sashen abin da ke cikin littafi su bartashi afa tu'minuna bi ba'd alkitabi wa takfuruna bi ba'd ko ko illa qalilan wato illa jama'atan ko afradan qalilan kenan babu wanda ke yin imani sai zaman to mustafsira ne daga fi'il fala yu'minuna wawun kenan ba za su yi imani ba sai ƴan kaɗan daga cikinsu tunda wasu daga cikinsu sun yi imani kamar Abdullahi ibn Salam ko ba haka ba Allah ya faɗi wannan wato laisu sawa'a min ahli alkitabi ummatun qa'imatun yatluna ayati llahi ana al-layli wa hum yasjudun yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika min as-salihin wa ma yaf'alu min khairin falan yughfaruhu wallahu alimun bil muttaqin daga cikin su akwai wanda suka yi imani Allah ya tabbatar da wannan kuma ayu suna da dama sai Allah ce wa bi kufri
وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما Allah ya ce wa bi kufrihim kuma saboda kafirce wasu an ce an kawo wa kuf wato wa bi kufrihim saboda ayi aqsin magana da za ta zo dama an faɗi wato wa bi wato fa bima naqdihim mithaqahum wa kufrihim bi ayatillah kaga ana ai ai atfi ba sai an kawo shi ba amma dan saboda ayi atfin wannan shi yasa aka kawo wani lokaci ana kawo wata kalima dan saboda ana bukata ayi atfi akan ta wa qulna ya adamu uskun anta wa zaujukal janna kaga ana cewa uskun wa zaujuka amma an kawo anta saboda ai ta'kidin magana wato kuma ai atafi akan sa uskun anta wa zaujukal janna don shi anta ba a bukata shi kowa ya san da nace maka uskun ai anta izhab anta to anta wa zaujukal janna wato lil afi to nan ma wa bi kufrihim dan saboda ana so a kawo wa qaulihim saboda kafircin su wa qaulihim wawun tana ɗaukar ma'ana biyu in shi kafircin su ya bambanta wa qaulihim ala maryama sai zama to shi qaulihim ala maryama magana ce ta daban ko ko kufrihim kin shine aka fassara saboda lafazin ya bambanta amma ma'anar sa dai ce saboda qaulihim ala maryam maganar da suka gaya ma maryam kafirci ce to ba haka ba sai zama to can wani kafirci ake nufi ga wani sabo ko kuma a'a kafircin nasu shine aka fassara wawun tahtamilu al ma'aynayn wa qaulihim ala maryam fadar da suka yi akan maryam buhtanan wato ƙarya da suka kirkira suka jingina zuwa gare ta aziman wadda take mai girma wace ƙarya ce shine suka ce Maryam ta yi zina ko ba haka ba fa kuli washrabi wa qarri aina fa imma tarayanna min al-bashari ahadan fa quli inni nadartu lirrahmani sawma falan ukallima al-yawma insiya fa atat bihi qaumaha tahmilu qalu ya maryam laqad ji'ti shay'an fariya kin zo da abu mai girma ya ukhta haruna ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية يا كده أو هارون wani mutum ne na gari ba Harun dan uwan Musa ba ko ba haka ba ma kana abuki imra'a sau'in babanki bai kasance mummuna ba mugun mutum ko ba haka ba wa ma kanat ummuki baghiya kuma mahaifiyarki bata kasance karuwa ba to kaga da an ce babanka ba mugu bane ko ba haka ba amma makka ba karuwa bace kenan mi ake nufi kai yanzu dan malam ya ki halin malam rago da kankare dan malam kaga sun yi ƙarya a kanta to shine Allah subhanahu wa ta'ala ce sun danganta ta zuwa ga zina wato buhtanan azima saboda ba su da hujja akai an fahimce ni to nan sai mu gane cewa su yahudawa sun danganta annabi Isa wal iyad billahi cewa dan ne kuma mawsa ta yi zina kaga sun yi taqarruf ba ba haka ba su ko kiristoci sun ketare iyaka sun yi alghulu fi din sai suka zo suka ce Isa Allah ne wasu suka ce Maryam Allah ce wasu suka ce a'a dai ta haifi Allah kaga dai lamari ya baci musulmi suka ce a'a Isa bawan Allah ne annabin Allah ne ko ba haka ba shikenan magana ta kare mu ba mu yin gudu ba za mu ce shi ba dan halas bane sannan kuma za mu ce shi Allah bane za mu bar shi a matsayin bawan Allah ko ba haka ba manzan Allah in huwa illa abdun an amna alaihi waja'alnahu masalan li bani isra'il bakin ka kenan Allah subhanahu wata'ala ya ce ala maryam buhtanan azima ƙarya da suke mai girma wa qaulihim inna qatalna al-masih da maganar da suka yi suka ce mu mun kashe al-masih shine annabi Isa an sanya masa suna al-masih saboda yana shafa abu sai ya samu lafiya ko ba haka ba ko ko an sanya suna al-masih li'annahu yamsahu al-ard zai wayawace kasa gaba ɗaya lokacin da zai sabka Isa ibn Maryam an karanta wa qaulihim inna qatalna al-masih
وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبع لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا Allah yana ci gaba da jera muna wato abubuwan da ahlul kitabi sun ka aikata na ta'annuti don ba abin mamaki bane gare su yanzu duk abin da suke aikatawa ko ba haka ba yace wa qaulihim da fadar su inna qatalna al-masih mu ne mun ka kasance al-masih shine Isa an sanya masa suna al-masih wato saboda yamsah jismal marid yana shafar jirkin marashin lafiya sai ya samu lafiya ko ko li'annahu yamsahu al-ard saboda zai yawo ta kasa gaba daya ko ba haka ba Isa ibn Maryam Isa dan Maryam an kira shi dan Maryam saboda bai da mahaifi balle a danganta shi zuwa ga mahaifinsa mun fahimci wannan da kyau Allah ce rasulullah manzon Allah ne ko ba haka ba waɗansu malamai suka ce nan rasulallah magana ce ta Allah i'tiradi ne Allah ya kawo ko ba haka ba inna qatalna al-masiha isa ibn maryam rasulallah domin su bu su yarda da cewa shi manzon Allah bane inda sun yarda shi manzon Allah ne da ba za su kashe shi ba ko su yi kokarin kashe shi tunda mu a wajen mu su kashe shi ba mun fahimci wannan waɗansu malamai suka ce a'a rasulallah nan magana su ce ba i'tirad bane an gane ni sun ce rasulallah dan saboda izgili da renin wayo domin haka an ka gaya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa qalu ya ayyuhal ladhi nuzila alaihi dhikru innaka la majnun kaga suka ce ya kai wanda aka saukar maka da azzikr alqur'ani kuma innaka la majnun kuma shi hauka ce kaga ashe sun faɗa ne don yin izgin to wannan shi ma rasulullah sun faɗa don yin izgin wa ma qataluhu Allah ce busu kashe shi ba shiwa shi annabi Isa alaihi salam kaga duk wanda ya ce annabi Isa ya mutu yayi ni ya kafirta don haka duk kiristan da ya ce Yesu ya mutu wannan mutumin kafiri ne da nassin alkur'ani wa ma salabuhu ba su tsige shi ba ko ba haka ba shine as-salbu shine tsigewa kaga hatta da tsigewa domin ba dole bane in an tsige mutum an kashe shi domin tsigewa shine a kama mutum a rataya shi akan wani tsanya ko ba haka ba shine as-salbu sun kace wato za a iya tsige mutum ba a kashe shi ba dunal qatl wal mashhur annahu yusaqul ma'dud lil qatl abinda aka sani a cikin sa za a daure mutumin da aka shiryar da kashin shi ala khashabatin akan wata ittanya ko bi haythu la yastati'u at-taharruk ta hanyar da ba zai iya motsawa ba thumma yut'anu bir rumhi sannan a suke shi da mashi aw bi sahmin ko ko a wato halbe shi da kibiya ya mutu kaga ashe wa ma salabuhu wata sabuwar magana ce ba su ma tsige shi ba amma sai Allah ya kamata a ce wa ma salabuhu wa ma qataluhu sai an ka ce wa ma qataluhu domin shine babban abin da sun kai iddi'ai to bu su kashe shi ba domin nan nan ne gizo ke saka wa ma salabuhu kuma su ige shi ba duk an kore wannan kaga wannan kurwa da suke aiki da ita da ake cewa cross kaga ƴaƴan musulmi sun saye sun sanya kaga ƙayyatar da Allah subhanahu wata'ala ne izgili ne da annabin Allah kuma ƴaƴan musulmi suna suna saya suna sawa ga sunan suna koyi da kafirai wa ma qataluhu wa ma salabuhu Allah ce walakin shubbiha lahum sai dai shubbiha lahum an rikitas akan su an sanya musu kamar wani mai kama da shi lahum gare su malamai suka ce shubbiha shine wato nan muna iya muqaddarta shubbiha an sanya wani ne mai kama lahum gare su kenan shubbiha mushtabahun lahum an sanya wani mai kama da annabi Isa zuwa gare su ina fata an fahimce ni kenan sai zaman to wani ne wanda yake kama da annabi isa shine an ka nuna musu wadansu malamai suka ce a'a walakin shubbiha lahum ba ana magana ne da waɗancan yahuda na wancan lokaci ba ai shubbiha amru lahum su waɗanda suka yi imani da zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ƙarya ce aka yi musu shi yasa aka kawo lamun domin lamun nan shi wannan fi'li na shubbiha ya tadammanu ma'ana li ajli shubbiha li ajlihim an shirya wannan an kitsa wannan makirci da ƙarya dan saboda a wato a kada su cikin hanyar halaka shine amma in muka dauka su waɗancan ne kenan shubbiha lahum kenan shubbiha indahum an kamanta musu wani mai kama da annabi Isa sai suka dauka cewa annabi Isa ne mun fahimci wannan to sannan kuma duka waɗannan labaran da ake basuwa waɗansu suka ce a'a wanda aka kamanta da annabi isa alaihi salam shine wanda ake cewa yahuza a cikin littattafansu ya yaudari annabi isa alaihi salam annabi isa ya ce mai wata rana za ka ci amanata za a kashe ka kuma shine to wata rana da ya zo ya yi yaudara lokacin da aka tafi kama annabi isa alaihi salam sai aka jefa masa kamar annabi isa sai suka kama shi kashe suka tsammanin shi mun fahimci wannan wata kuma kissa zan ce a'a wani yaro ne wanda yana tare da annabi isa alaihi salam a cikin gida lokacin da al'amarinsa ya bayyana yana ta yawo a duniya saboda makiya suna neman shi su kashe shi ko ya ki tsaya wuri guda yana son ya amfani al'umma to yahuda sai suka je wajen malik na wannan lokaci sai suka kai mishi ƙara annabi isa suka ce an samu wani fitinannen mutum ya zo yana batar da mutane yana ɓata ma talakawanka kun san duk malamin da ya zo da gaskiya ka za a ci ya zo ya kawo rikici sarautar kasa yake so matsayinka ne yake so haka aka je aka yi masa wishaya annabi isa kamar da su suka kawo a cikin riwayar su yana cikin gida tare da mutum goma sha biyu kamar yadda ibnu kasir ya kawo ko mutum goma sha uku ko sha bakwai a ranar juma'a bayan sallar la'asar sai suka kewaye gidansa tare da waɗannan yahudawa sai annabi isa ce ayyukum yulqa alaihi shabahi wa zai yarda a ɗauki kamata a sanya masa wa huwa rafiqi fil janna zai zamanto wato abokina abokin zamana a cikin aljanna ya faɗa so ɗaya so biyu so uku babu wanda ya faɗa sai wani yaro shi kaɗai matashi abin da ya sa ya taɓa mai ta saboda shi yaro ne yana ganin shi ya kamata ga tsofaffi nan su ya kamata su ce suna son mutu amma ba su so ga mutum ya tsufa amma ya hayar son duniya da shi da ɗare sai a kwace wajen hira fakare da shi da ɗare ashe yariyar da yake yake soyayya da ita kuma ita ce ɗan shi yake so sai an haɗu suka ce kai shege mina na kai nan shege mina na kai nan to kai ya kawo ka tsohon banza sai kwana ya ɗauki annabi isa sai Allah ya ɗaukakar da shi zuwa ga sama ko ba haka ba to sai yahudawa suka sa tsammanin sun kashe annabi isa alaihi salam suka yi farin ciki da wannan yin farin ciki da cewa sun aikata shi sa Allah ya ɗora musu wannan nauyi ina fata an fahimce ni amma dai wannan kissa sai turawa na kiristoci suka yarda cewa abin da yahuda suka aikata haka nan ne su da ba su san yadda an kai ba to amma ibnu kathir rahimahullahu ta'ala yake cewa yuqalu ana faɗar wannan kisa ba hadisi ba ne da waccan na cewa ɗalibinsa ne da waccan na cewa kaza ne dukkan su yi ana faɗa wallahu a'lam Allah shi ne mafi sani don haka ba hadisi ba an nuna mini lokaci ya matso da haka za mu tsaya sai mu dan koma baya in Allah ya kai mu da sati mai zuwa abinda muka faɗa ya zama to daidai Allah shi ba mu lada wanda muka yi kuskure Allah ka gafarta muna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh